الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن هدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله barka mu da saduwa a wannan yammaci na juma'a daren asabar yau muna bakwai ne ga watan watan safar watan biyu ba hijirar manzo sallallahu alaihi wasallama daga birnin muka zuwa madina wanda hijira shekara 1447 wanda ya dace da ɗaya ne ga watan takwas hijiran miladiya 2025 ci gaba da karatunmu na littafin sunan abi dawud daga wannan masallaci namu mai albarka masallaci mai yaci da ke wannan unguwa ta bolari a nan cikin garin gombe fadar jihar gombe muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ƙara wannan gari namu albarka da sauran dukkanin garurukanmu gaba ɗaya idan ba a manta ba satin da ya gabata mun tsaya ƙarshen hadisi na 263 a cikin babi na 105 yau za mu tashi a farkon babi na 106 hadisi na 264 insha Allah wanda wannan shi na darasinmu na 30 daidai a cikin wannan littafi mai albarka na? darasi na arba'in wanda ya rubuta ya kuskure talatin ya rubuta a nan ka rubuta 3-0 waye ne ya rubuta mala usman ne ya maƙe kalle ne ya san 3-0 ya rubuta mala usman a ina arabiya ne kuma ɗigo shi ne 0 idan arabiya ne wannan arba'in da biyar ne yawwa ba arabiya ba ne ba boko ne ga shi nan darasi na 39 ne kamar yadda malam su mai ce insha Allah haka ne ko? na 30 din ne ko malam su ma? 39 na wannan shi ne darasinmu na 39 insha Allah cikin wanda littafi mai albarka kai tsaye za mu shiga cikin karatu babu wani tambayin da ke hannu akwai wanda ya min tambaya wani satin da ya wuce baya nan yau ko? ina jin bai zo ba muna cikin karatu tambayin zai shigo za a ba da amsa cikin karatu insha Allah wa billahi tawfiq wa bihi nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billah qala al mu'allif rahimahullah ta'ala babun fi ityan al ha'id ba mu gushe ba muna cikin kitabu tsahara muna ta karanta masail da matsaloli da suke alaka da ainihin sarki tun daga farkon wannan babi har zuwa yanzu kuma wato babban darasin da za mu ɗauka tun da muka fara littafin har yau maganar tsarki ake ta yi duk fa ana kamar shirya ka ne saboda za ka yi sallah ina fata an gane duk wannan ta daribi ne ana ta shirya ka ne saboda mai za a shiga kitabun salati za a tsaye da sallah ke sa Allah ce wa man tazakka inna ma tunziru alladhina yakhshawna rabbahum bil ghaibi wa aqamus salah ayan da malam ya karanta a sallar magariba kalman tsayi da sallah yana da mahimmanci a cikin musulunci in banda tauhidi da kalimatu shahada ba abin da annaba suka zo da shi sama da sallah yasa Allah na ta maganan sallah cikin alkurani a wurare daban-daban yace inna ma abun sani kadai tunzirul ladina yakhshawna rabbahum ana gargadin waɗanda suke tsoron ubangijin su ne bil gaibi da ainihin gaibu dan gaibu na cikin imani shi yasa ma kusan da shi Allah bude qur'ani ya ce allazina yu'minuna bil ghaibi sai ce wa yuqimuna salata wa yu'tuna zaka to kaga tsaye da sallah tsaye da sallah shi yasa ake ta maganar tsarki tsarki kafin a shiga cikin kitabu sala mala yace babun da ke magana akan zakke wa mai al'ada bi ma'ana saduwa da mai al'ada menene hukuncin shi a cikin addinin musulunci babun fi itiyanil ha'id babin da ke magana dangane da ainihin zakkewa ko zuwa mai al'ada saduwa da ita wa ma hukumuhu menene hukuncin haka a cikin addinin musulunci قال حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا يحيى شين ابن سعيد القطان عن شعبة شعبة بن الحجاج قال حدثني الحكم عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن مقسم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم an karɓo daga abdulhamid ɗan abdulrahman daga mikisam daga ibn abbas daga annabi sallallahu alaihi wasallam shi mikisam ɗin nan kamar yaro ne na abdullahi bin abbas ana ce da shi maula bin abbas kamar bawan abdullahi bin abbas ya ce fillazi ya a ci imra'atahu fillazi ya a ci imra'atahu dangane da mutumin da yake saduwa da matashi yake zakke mata wahiya ha'idun alhali tana al'ada ƙala sai annabi ya ce alaihi salatu wassalam ya tasaddaku bi dinarin idan haka ya faru zai sadaka da dinare guda ɗaya wanda ya zakin watansa tana al'ada to kafaran da ke kan shi ba da sadakan dinare guda ɗaya ina fata an fahimta aw nisfu dinarin ko kuma rabin dinari malam bakar ce na'am wannan ya ce ko dinare ko rabin dinare to wanne za a dauka abdullahi bin abbas zai magana a gaba zai warware wannan magana kala abu dawud imamu abu dawud ya ce haka zan riwayatu sahiha haka ruwaya ingantacciya take bi ma'ana haka ta zo kala annabi ya ce alaihi salatu wassalam dinarun a bada dinare guda ɗaya au nisfu dinarin ko a bada rabin dinari wa rubbama lam yarfa'ahu shu'ba sau da dama shu'ba ibn al-hajjaj yana kawo wannan hadisin yana kawo shi ba a marfu'i ba sai kawo shi a mawquf bi ma'ana maganan abdullahi bin abbas an gane ku da mawquf shine maganan sahabi marfu'i kuma shine magana annabi sallallahu alaihi wasallam to shi shu'uba wanda aka rawaito hadisin ta hanyar shi abu dawud ya karbo daga musaddad musaddad daga yahaya yahaya daga shu'uba to sau da dama shu'uba yana kawo wannan hadisin sai ce an ibn abbasin kala abdullahi dan abbas ya ce madadin anin nabi sallallahu alaihi wasallam قال حدثنا عبد السلام بن مطهر قال حدثنا جعفر يعني ابن سليمان شين جعفر ابن سليمان عن علي بن الحكم البناني عن أبي الحسن الجزري شون أبو الحسن الجزري مجهول وعندما لما حديث سكتب وسنشبه مجهول الحال أم مقسم دق مقسم مولى ابن عباس سنشون أبو الحسن الجزري أبو داود da a tirmidhi su kaɗai suka fi da hadisin shi a cikin malaman kutubu sita an ibn abbasin ƙala daga abdullahi ɗan abbas ya ce idan asaba hafi awwalid dami idan ya sadu da matan shi a farkon jini a farkon al'ada cikin kwanakin farko farko fa dinarun to zai ba da dinari guda ɗaya matsayin kafara wa idan asaba ha in kuma ya sadu da ita fin ƙita'id dami a kwanakin yankewan jinin al'adan fanisku dinarin sai ba da rabin dinari ƙala abu dawud imam abu dawud ya ce waka za ƙalabnu juraijin hakanan ibn juraij ya ce an abdulkarim shine ibn malik aljazari an miƙisam daga miƙisam an ibn abbasin kenan to kaganan abdullahi bin abbas ya warware maganar da aka yi a farko ko da hadisin ya ce a ba da dinari ko rabin dinari haka ya zo nassan a cikin ruwaya to sai sha abdullahi bin abbas tunda shine rawi na hadisin shine mai ruwaya shine ji abin daga annabi alaihi salatu wassalam to sai a fiƙihun shi yake cewa idan ya sadu da ita ne fi awwalid dami a kwanakin farko farko na al'ada fa dinaru ka fara shine ba da dinari guda ɗaya wai za a saba hafin kita iddami idan kuma ya sadu da ita ne a kwanakin yankewan al'ada din fanisku dinarin zai ba da dinari guda daya fanisku dinarin zai ba da rabin dinari to wannan ruwayan haka suka zo ainihin daga abdullahi bin abbas dinari guda daya nawa ne yanzu ba wanda ya san lissafin dinari babu 'yan malikiya ne in malikiya ba sa wasa da lissafin dinari saboda karancin sadaki an gane ko lokacin tinubu an mamanta da karancin sadaki yanzu kowa ya koma dan salafiya to dinare daya abin da yake kudin shi a yau jama'a tax da muke samu duran juma'a game da wannan matsalan sun ce a yau dinare guda daya ana sai da shi dubu ɗari shida kun ɗauka kwandala ake nufi ne eh sun ji ana dinare dinare sun ɗauka naira ɗaya ne dinare ɗaya a yau dubu ɗari shida da dubu tamanin da takwas da ɗari takwas da hamsin da shida dubu ɗari shida da dubu tamanin da takwas da ɗari shida da hamsin a da ɗari takwas da hamsin da shida shi ne lissafin shi a yau to duk wanda ya sa jira matan shi tana al'ada ka fara shi ba da dubu ɗari shida almost dubu ɗari bakwai wani ce sabon aure za a yi kenan قال حدثنا محمد بن صباح البزار قال حدثنا شريك شريك بن عبد الله النخعي القاضي شاكيت من شريك القاضي عن خسيف دق خسيف بن عبد الرحمن الجزري وانا صدوق ني اماسي الهبزي شي خسيف ina fata an gane shi kuma sharik ko shuraik alqadi bin abdullahi naka'i shi kuma sadukun ne hukuncin shi a wajen malaman hadisi amma yana yawan kuskure a wajen ruwaya suka ce yi kasiran ke sa bukhari ma bai kawo hadisin shi da haddasana ba ya kawo shi ne ta'alikan ina fata an gane amma a cikin hujjan sahihul bukhari babu ruwayin shi amma muslim ya yi ruwaya daga ta hanyar shi da sauran abu dawud tirmizi na sa'ibi da maja an mikisan daga mikisan an ibn abbas daga ibn abbas an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kala idza waqa ar-rajulu bi ahlihi idan mutum ya afka wa iyalin shi tana al'ada wa hiya ha'idin alhali tana al'ada faleta saddaq bi nisbi dinarin ya ba da sadaka a matsayin kafara na rabin dinari kala abu dawud abu dawud ya ce wannan hadisin na mu karanta hadisi na da'if kun fahimci wani abin da kyau na farkon can hadisin farkon da shi ne ingantacci wanda ya ce dinare ko rabin dinare ibn abbas ya ce ga inda ake ba da cikakke ga inda ake ba da rabi yana fata an gane amma wannan hadisin kan malamai sun masa hukunci da cewa hadisi na da'if kala abu dawuda wa kaza kala ali ibn bazima da ga a wasu nuska ana rubuta buzaima ana kuma aka rubuta bazima ko yawwa aliyu bin buzaima ko bazima an miƙisam daga miƙisam anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama mursalan daga miƙisam sai ce annabi ya ce sai ce haza hadisun mursal menene hadisun mursal sakadi kwarai da gaske ومرسل منه صحابي سقط وقل غريب ما روى راوي فقط hadisi mursali shine tabi'i ya ce annabi ya ce kaga tsakanin tabi'i da annabi akwai sahabi haka ne ko to shi mikisam ai ba sahabi bane shi tabi'i ne dalibin abdullahi bin abbas ne sai ya ce anin nabi daga annabi kaga ya tsallake sahabi kenan sai abu dawud ya ce mursalan wannan hadisi na mursal wa rawal auza'iyu imamul auza'i ya ruwaito an yazid ibn abi malikin daga yazid dan abi malik an abdul hamid bin abdurrahman عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آمره أن يتصدق بخمسي دينار وانا حديثي يتي وهذا مؤذل وانا كما حديثي مؤذل رواية إمام الأوزائي إمام الأوزائي لنن yana cikin manya-manyan malaman da duniya ba ta taba ganin irinsu ba shi al'auza'i sun yi zamani ɗaya da imamu na malik da su sufiyan a thauri an haifi imamu al'auza'i hijira tana da shekara 88 bayan rasuwan annabi da shekara 78 takwas kenan aka haifi auza'i ya girmi imam malik da shekara biyar an haife shi 88 hijira imamu malik 93 ina fata an gane shi kuma a sufiyana sauri 97 aka haife shi bayan hijira to waɗannan guda uku a zamanin su duk duniya babu kamar su ibn taymiya allah mishi rahama ya ce a immatul duniya salasa shugabannin duniya guda uku ne a ilimi ya ce malikun fil madinati imamu malik a madina ya ce wal auza'i yu bi sham auza'i kuma a sham sai ce wa sauri fil iraq a sauri kuma a iraki waɗannan a zamanin su duk duniya kowa ya sallama musu kowa ya sallama musu inda ana maganan hadisi da tafsiri da tauhidi da komai in ka zo gaban su dai ka iba ba dai ka ba su ba an fahimci wannan abin da kyau to shi imamul auza'i shi a lokacin shi yana da mazhaba tashi yanda ake da mazhaban malik mazhaban abu hanifa da wani to akwai mazhaban auza'i mazhaba ce mai zaman kanta ya yi fatawa fatawa fatawa har fatawa dubu ɗari bakwai dubu ɗari bakwai wani daga cikin ɗaliban shi ya ce da auza iya fatawa 700 abin da ya bamu mamaki wata rasa aka mishi tambaya ya ce kai ban san wani hadisi akan wannan fatawan ba ya ce ashe duk fatawan da yake mana akan hadisi yake yi kenan aka hadisi 700 kenan kun gane fikin abu ya yi fatawa sama da 700 wata ran aka mishi tambaya sai ce kai ba ni da wani hadisi da zan kafa hujja da shi don haka ban sani ba sai ce ashe duk fatawan da yake da hadisai yake kenan ko aya ko hadisi ba kawai shi yake fatawa da kanshi ba sai akwai dalili kaga ahlus sunnan gaskiya kenan duk abin da zai faɗa qala Allah ne qala rasulu qala sahabatu wannan shine addini dama to auza'i an haife shi a ba'ala baka sunan garin da aka haife shi yana cikin ƙasar labanan a yanzu lubunan ya rasu kuma a beirut beirut ta yanzu alƙadima amma kabarin shi na nan da masallacin shi da zawuyan auza'i ana zuwa ziyara ziyara na tarihi ba na ibada ba ina fata an gane yawwa ya halatta zuwa ziyara in ka je wannan dan tarihi ba dan ibada ba an fahimci wannan abin da kyau imamu auza'i masaban shi ta yi karfi a sham in aka ce sham ta hada da syria da lebanon da jordan da kuma palestine sai wacce ta biyar guda biyar ne ɗaya ce ba na son faɗa isra'il ina fata an gane al'adar makasuba kenan tunda a map din duniya kasa ce ba dan muna son mu ce kasa bace ba kun gane ko tunda shekaru 80 bai babu ita a duniya kwata-kwata ba ta cikin map din duniya babu wata kasa mai suna isra'ila kirkiro ta aka yi bayan yakin duniya na biyu to waɗannan ƙasashe guda biyar su ake cewa sham kada ka ɗauka sham iya siriya ce ta yanzu to imamul auza'i wani abu da yake da ban mamaki waɗannan ƙasashe duk masaban shi ake bi da kuma andalus ita ce spain a yanzu an gane ko da kuma magharib magharib shine morocco tunisia algeria da wani bangare na libya kila ka ce da wani bangare ma na murtini duka waɗansu ake ce magharib to duk waɗannan yankuna a lokacin auza'i ake yi ba maganar masaban malikiya ko shafi'iya to ba a tashi yakan mazhaban auza'i ba har sai da aka samu wani daga cikin manyan malaman shafi'iyya ya zo shi andalus ya zo sham sai zo da muktasar al-muzani al-muzani ana ce masa imamun shafi'i karami so da tsaban ilimin shi da ya zo da wannan littafin kamar ka ce mu dawwana a masaban malikiya ko muktasar na shehu khalilu sai ce duk wanda ya haddace wanda littafin za a ba shi dinare ɗari dinare ɗari ha ba ɗalibai suka dinga wasu yau a masafan auza'i aka dinga koma masafan shafi'iya ina fata an gane to ashe tun da can akwai irin waɗannan abubuwan in kana da kuɗi sai kai abin da ka gada mu kare da kuɗi sai sha la haula ko yawa ka juya kowa to da wannan aka ainihin kassara masafan auza'i a cikin ƙasan ainihin sham amma magarib su kawo malaman malikiya ne suka zo masu karfi ina ga ziyar bin abdurrahman al-lukhami in ba na manta ba shi ya zo magarib kawai dinga karanta da masaban malikiya mazhaba auza'i dai a aikace kusan babu ita dai a cikin littattafai ina fata an gane to rawar auza'iyu shi wannan auza'i din ya ruwaito an yazid ibn abi malik an abdulhamid bin abdurrahman daga abdulhamid dan abdurrahman wannan jika yake a wajen sayyidina umar abdulhamid dan abdurrahman shi abdurrahman din da yake a wajen zaidu zaidu ibn al-khattab shi da sayyidina umar imma ko uwa ɗaya uba ɗaya suke ko uba ɗaya ina fata an gane amma dai yan uwan juna ne na jini shi zaidu ya riga sayyidina umar ma musulunta ya kuma samu shahada a yakin yamama yana cikin abin da yake damun sayyidina umar a rayuwa kashe wannan dan uwan shi da aka yi sannan da daga cikin falalan shi wan sayyidina umar dinnan shi zaidu bin khattab duk yakin da annabi da shi aka yi babu wani yaki da aka yi a lokacin annabi na raye face yana ciki yana cikin albarkan da yake da shi sayyidina umar yake cewa sabaqani ila islam wa sabaqani ila shahada ya riga ni shiga musulunci ya riga ni samun shahada sayyidina umar ya dinga addu'a Allah bayan shahada sabai suka ce ba za ka samu shahada ba kai hakuri ita saboda mai saboda kai khalifa ne khalifa baya zuwa yaki kuma haka ne shi shugaban musulmai ne umarni yake bayarwa daga madina madina kuma ta fi karfin a zuwa a yake ta ina kai ina shahada shi kuma ya ci gaba da addu'a shi Allah ya bani shahada sai gashi an zo har cikin masallaci an kashe shi kaga ya kini kenan ko yana da karfin imanin Allah sai ya bashi shahadar nan yana cikin masallaci yana limanci abu lu'lu'a almajusi ya zo caka mishi wuka wukan ma sai da aka sa mata guba kafin aka caka masa ita kaga ya samu shahada aiko to sai ce qala amuruhu an yatasaddaqa bi khumsai dinar annabi wai ya ce ina umurtan shi wanda ya saji da matan shi tana al'ada ya ba da ɗaya bisa biyar na dinari ɗaya bisa a raba dinari biyar sai ya ba da kashi ɗaya wannan hadisi na za'if ina fata an gane ke sai wa haza mu'udalun wannan hadisi ne mu'udal ne ne na hadisi mu'udal a arama yawwa arama mala yusuf ci gaba wal mu'dalu saqit min husnani wa ma ata mudallisan nawani amma nace akwai gyaran da aka yi wa mai baikuniya ko wasu malamai suka ce da sai ce wal mu'dalu saqit min husnani tawaliyan wa jalsatun nawani in aka ce hadisi mu'dal hadisi da mutane biyu suka faɗi a jere ɗazu a can ba mun ce mursal shine an cire sahabi ba to hadisin da aka cire mutum biyu a jere tawaliyan ya zama hadisi mu'udal misali a ce mala yusuf ya ji daga mala abubakar mala abubakar daga mala awal mala awal daga wajen kwamanda sai a ce daga wuri na misali mala yusuf da ya tashi sai tsallake mala abubakar ya tsallake mala awal sai tafi wajen kwamanda hadisin ya rushe har mutum biyu kuma a jere amma ya ka tsallake ɗaya a nan ɗaya a can ya zama mun ba mu'udal ba ne ba ina fata an gane a cikin sanadi a samu mutum biyu a jere sun faɗi wa haza mu'dalu wannan shine hadisi mu'dal san mu saboda masu littafi a hannu muke dan bata lokaci muna wannan bayani to dangane da wannan matsalar na wanda ya afka wa matan shi tana al'ada menene hukuncin shi abu na farko a malamai suka ci saduwa da mai al'ada haramun ne da ijma'in malamai ba su da sabani da nassin qur'ani da nassin hadisan manzon Allah alaihi salatu wassalam babu sabani muttafaqun indal ulama ittafaqal ulama akan cewa haramun ne saduwa da mai al'ada to idan ya faru akwai kafara da za a yi ko babu nan ne malamai suka rubu gida biyu malaman farko suka ce akwai kafara akan shi irin su Ahmad ibn Hanbal saboda me saboda wannan hadisin waɗansu malamai kuma jumhuru suka ce a'a hadisi na mawqufi ne a wajen Abdullah bin Abbas suna da ja akan ingancin sanadin shi zuwa ga annabi sun yadda da ingancin shi zuwa ga ibn abbas amma ibn abbas kamar ijtihadi ya fatawayi babu nasi cewa daga wurin annabi ji to ka ce idan istighfari ne tuba zuwa ga Allah subhanahu ta'ala an fahimci wannan abin da kyau wannan su ne a babi na adalci na kawo maganganun nan guda biyu suka ce amma tuba ne zai taubatar nasuha dan ya aikata babban kaba'ira ya aikata babban zunubi ciwon waɗansu malamai amma waɗansu malamai suka ce hadisin ya inganta a cikinsu akwai imamu abu dawud akwai ibn qayyim al imam al-albani suka ce hadisin ya inganta don haka lallai akwai ainihin kafara a kan shi zai ba da naira dubu ɗari shida da dubu tamanin da takwas da ɗari takwas da hamsin da shida wannan shi ne kafaran shi idan kuma ainihin a ƙarshen kwanakin al'ada ne kila ma ya ɗauke to a wannan lokacin zai ba da dubu ɗari hudu a dubu ɗari uku afuwan da dubu tamanin da hudu dubu arba'in da hudu da wasu 'yan ɗarurruka haka ne ko to wannan shine maganganu guda biyu a da malami suka yi to mene da hukuncin mutumin da ya sadu da matan shi ta gama al'ada ba ta wanka ba shine tambayin da aka wancan sati haka ne ko ta gama al'ada kafin ta yi wanka me hukuncin sai ya sadu da ita zance mafi inganci haramun ne zance mafi inganci ibn kudama a cikin almuguni ya ce nassin ƙur'ani ya nuna cewa idan mace ta gama al'ada ba a zakiye mata har sai ta yi wanka allah ya ce ne wa yas'alunaka 'anil mahidi qul huwa adhan yace fa'tazilun nisa fil mahidi wa la taqrabuhunna hatta yatahurna to sai ce fa idza tatahharna idan suka yi wanka wannan shine zance mafi inganci abdullahi bin abbas ya fassara fai za ta tsaharna ita ai in suka yi wanka shine ma'anar shi sai Allah ce fa'atu hunna min haifa amarakumullah to sai suka ce saduwa da mace kafin wanka wannan haramun ne wannan shine jamhurin malikiya shafi'iyya da kuma ainihin hanabila ibn al-munzir yake cewa wannan magana kamar ijma'i ne ba rashin halaccin shi to sai nake karanta magana ibn al-usaymin Allah mishi rahama saboda a cikin adabu zifaf akwai kaman alamun karkata zuwa ga halaccin a sadu ga mace in ta gama al'ada idan ta ɗahara ko in ta alwala ko da ba ta yi wanka ba usaimin ya ce wannan ra'ayi ra'ayi ne mai rauni an gane ko ya ce wasu malamai sun halatta sai ce amma kauli ne da'if kauli ne mai rauni in ji ibn al-usaimin allah mishi rahama to duk lokacin da aka irin wannan saɓanin ka fita daga cikin abin da yake rikici ne kaɗan wanda ya fi zaman lafiya an fahimci wani abin da kyau wanne ne fi zaman lafiya shine te wanka kar ma ka afka maganan dubu ɗari hudu da dubu ɗari shida a wannan zamanin kai ba ɗan ƙwallo ba balle a baka wannan kuɗin ko ba haka ba wannan da shine zance mafi ƙarfin dalili insha Allah babun fi rajuli yusibu minha ma dunar jima'i babin da ke magana akan dangane da abin da ya halatta mutum ya ya samu daga matarsa na jin daɗi ko ma bayan saduwa abin da bai kai saduwa ba shine madunar jima mun karanta wancan satin cewa yahudawa in mace na al'ada ana kaurace mata ko musulunci zai rushe wannan al'adar ya zama haramun ne a addinin mu idan mace na al'ada ana kowace irin mu'amala da ita kowace iri illal jima shi kadai ne wanda annabi ya haramta sallallahu alaihi wasallama to shi ne abinda za mu karanta a nan insha Allah قال حدثنا زير بن خالد بن عبد الله بن موهب الرملي قال حدثنا الليث ليث بن سعد الليث بن سعد wani abokin imamu malik ne almisiri shi babban fakihi ne allaisu yana daga cikin wani baiwa da allah ya mishi bayan tarin ilimi na hadisi da na fikihu da alwara'u ya zan multi biloniya a zamaninsu biloniya ne babu jayayya a kai an fahimci wani abin da kyau allais ibn sa'ad ba misire ne an haife shi alkahira ya rasu kuma alkahira har wajen kabarin shi naji alkahira alkadima allais ibn sa'ad wata ranar imamu na malik imamu shafi fa yana maganin cewa allaisu afkahu min malik ilaisu ya fi maliku sanin fikihu haka imamu shafi ya ce amma a hadisi da tafsiri da wane ne maliku na gaba da shi ya ce amma da fikihu ne tsantsa ya ce allaisu afkahu min malik kuma shafi'i na cikin masu ji da imamu na malik tunda malamin shi ne mubashar ya yi karatu a wuri shi to allais ibn sa'ad wata ranar imamu na malik imam malik talaka ne ina fata an gane kisa da wannan nake cewa wasu suna ɗaukar albarkan ilimi a ga malami na samun kuɗi wannan jahilci ne wannan magana sahabbai ma talakawa ne karewa albarkan ilimi kenan annabi ma talaka ne kun kwanci na abin da kyau to ba a ba a muqaranan albarka kwatanta albarka da samun duniya wannan ba musulunci bane ba da an ga malami talaka ce wa ilimin shi ba albarka ka Najeriya mun shiga uku duk albarka ta kare cikin fulus kuma kudin ko na haramun ne fa a Najeriya albarka ne kun kwanci na abin da kyau to imamu na malik talaka ne tsantsan talaka wata ran zai aurar da yarsa sai ya aika misra wurin allais bin sa'ad ya ce da shi zai aurar da yarsa ya taimaka mashi da usfur usfur wani abu ne kamar fulawa su suna ji da shi a lokacin biki akan sa shi a abinci akan yi rini da shi akan yi amarya wasu abubuwa da shi duka ne da ya aika mishi wasiƙa ya karanta maliku daga madina na neman taimako na yana tunani a turo masa da buhu ɗaya ko makamancin haka ko rabin buhu sai ga shi lesu ya tada raƙuma talatin raƙuma talatin kowanne a masa kayan buhunan usfur ta san kayan da raƙumi ke ɗauka kuwa ya fi na kori kura ko jega ko ba ka wani mala'anka ila baka taba gani bane ba kowane raƙumi an masa kayan buhunan usfur aka tada su tun daga misra har madina yace imamu na malik wasa ne ya aiko min zai auren da yarsa imamu na malik aka kawo masa wannan abu ya ɗauki abin da zai ɗauka yace a sai da sauran da aka sai da abin da aka sayar a lissafin kuɗin da muka buga a neran najeriya kusan naira miliyan 350 ne a wancan lokacin saboda sai da imamu na malige sai da shi dinare 500 to ka buga dinare 500 in akwai mai kalkileto kowane dinare daya 688 688 688 ka buga zai baka miliyan 300 da miliyan 44 da 428 da 100 nawa ina jin daidai kenan shi ne lissafi miliyan 300 da 44 da 428 shi ne abinda imam malik ya sai da wannan kaya wa ya aiko masa da shi allais ibn sa'ad shi wannan wato na kawo ne don ka gane irin karfin arzikin da yake da shi wanda zai kyautar miliyan 300 da wani abu ka san ba karin mai kuɗi ba ne ba kun gane ku dangwacin lokacinsu ne wannan allah musu albarka to sun yi ilimi sun koma ga allah gashi muna ta cin albarkacinsu an ibn shahab daga muhammad ibn shahab zuhuri an habibin maula urwatu daga habibin maula urwa عن ندبة مولى ميمونة عن ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان تتبس ميمونة تتي النبي أكسنتي عليه الصلاة والسلام يباشر المرأة يكر رنقميمة من نسائه دقت كما تنش وهي حائض الحالي كان على العادة إذا كان عليها إزار إلى أنساق الفخذين in ya kasance tana da izar wanda yake ya kai ila an safil bakhizain wato rabin cinyoyinta awin rukbatain ko guyoyinta ta ta jizu bihi wanda take ba wa kanta kariya da shi kun kwanci maganar da ummu salama take yi za mu karanta a gabana na sha tana cewa idan mace na al'ada halal ne mijinta ya ji daɗin dukkan jikinta gaba ɗaya in banda saduwa to shine na nan maimuna a nan take cewa maimuna bintul haris alhilaliya ita ce matan annabi kusan ta ƙarshe a wajen rasuwa ita wannan maimuna ta rasu ne a kusa da makka tana cikin matan annabi da ba abun ne sa baƙiya ba ta ce annabi ya kasance yakan umarci ɗaya daga cikin matan shi ko ɗaya daga cikin matayen shi a lokacin tana al'ada idza kana alaiha izarun yakan rungume ta idan ya kasance tana da izar ila ansafil fakhizain aw rukbatayn wa shakku min rawi kenan idan ya kasance tana da izar wanda ta ba wa kanta kariya da shi wanda ya kai rabin cinyanta ko rabin gwiwa ta ta ji zubihi wanda take ba wa kanta kariya da shi kusa mun faɗa a wancan satin ko a wurin tafsiri ne annabi rahama alaihi salatu wassalam allah ya turo shi don ya karanta da duniya mu fanci wannan abin da kyau ya zo na matsayin shi na muallim malami mai karantarwa to idan an turo ka karantar da mutane dole ka musu bayani yadda za su fahimta dole kuma kai abun a aikace yadda za a ruwaito in ba haka ba sai a shiga rudani dole zai yi wani abu da matan shi don karantar da al'ummar shi dan shine babban asamin da Allah ya turo shi da shi kun fahimci wannan abin da kyau yana cikin aikin da Allah ya sa shi babu yanda ya iya kuma sai yayi saboda me a karantar da waɗanda suke masu imani da shi tun daga lokacin shi har tashin duniya shi yasa matan shi suke ruwaito yanda ya wankan janaba da yanda ya kwanta bacci da me ya faru cikin dare da yanda ya mu'amala da su da yanda ya wasa da su duk su karantar da mu ne dan in kana da wannan ba za ka je ka aro a wurin wani ba ina fata an gane ai kana aro ne in baka da shi to kai da kake da annabi da shi zaka aro a ba wajen bai hude Allah ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun tabbas haƙiƙa wallahi in ji Allah kuna da abin koyi kyakkyawa dangane da rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا شعبة مسلم بن ابراهيم الفراهيدي wannan mun yi magana shi kwanaki ila kun manta wane ne alfarahidi mala bakar mala yusuf alfarahidi muslim bin ibrahim alfarahidi al'awar ku ne musamman ma ɗaliban ƙura'ani ya kamata kun san farahidi don in ana maganar rubutun arabiya dole sai an kawo shi shi ne wanda ya ƙura'ani shakal wasali da fataha da zamma da kasara da ɗauri da madda shi ya fara yin shi da babu wannan abu kusa hatta ɗigo a rubutun da babu shi da sinu da shinu duk iri ɗaya ne wadda ɗigon babu shi da ainihin da gainun duk ɗaya ne babu ɗigo ina fata an gane da ba'un da ya'un babu ɗigo haka yake wannan alama kawai ke sa wani ya ga an rubuta alhabbatu sauda da'un da kulli da'i cewa habbatu sauda magani ne ga kowane cuta to kaga alhabba babu ɗigo da alhayya do abu ɗaya ne alhayyatu maciji alhabbatu shine habbatu sauda kawai sai je samu maciji ya dafa da ya ci kawai sai ya mutu saboda bai cire guban da ke cikin maciji don cin maciji sai an koya maka ba su cin maciji akwai abin da suke cirewa an mansurin ya halatta shi maciji ko ko bai halatta ba me matsayin cin maciji a musulunci malam bakara ce ya halatta na dan malam ya ce dan kwai ne duk dan kwai ya halatta in ji malam bakar amma ba in ji ne ba ni ban yi fatawa ba har yanzu قال حدثنا شعبة عن منصور عن إبراهيم النخعي عن الأسود عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تتع النبي كسنت يأمرنا ينا أمرتم إن جنا عائشة يأمر إحدانا ينا أمرتم إيه دقا تكم موماتا مسلمين idza kanat ha'idan in ta kasance tana al'ada an tattazira wato ta sanya gyauto sun mai zaji'uha zaujuha sannan mijinta ya halatta ya mu'amala na jin daɗi da ita ma dunar jima amma ba saduwa ba wa ƙala marratan a wani wuri kuma ya ce yi ba shiruha zaujuha mijinta ya rungume ta ko ya dukkanin wasa da ita wanda yake na jin daɗi ya halatta قال حدثنا مسدد ابن مسرهد قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن جابر بن سبه سمعت خلاص الحجري yace na ji khilas alhajari ka ji wani irin suna ko kuma suka ne wannan asabu kutubu sita da sun fita hadisin shi kale yace samitu aisha ta taqulu yace na ji na aisha tana cewa كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نبيت في الشعار الواحد تتشو كنت ناكسنتي أنا damirul fasli kenan na kasance ni da manzan Allah alaihi salatu wassalam nabitu muna kwana fi shi'arin wahid in aka ce ash-shi'ar shine rigan da ke taba jikin mutum me yake nan da hausa a ci a ba riga kama a ce singileti ko wani rigan da ya ciki shine ash-shi'ar ina fata an gane to bi ma'ana muna kwanciya tare da annabi alaihi salatu wassalam kwanciya irin na bacci musamman a yanayin zafi irin na kasashen saudiya to sai zanto da rigan bacci wanda yake babu wani riga a kai shine ash-shi'ar alwahi kuma kwaya daya wa ana ha'idun alhali ina al'ada wata nuna maka kusancin da annabi ke jansu a jiki ko da suna al'ada baya nisantansu shine sakon da take so ta isar bi ma'ana suna kwance a makwanci ɗaya kuma kowanne ma misali sha'ar ne a jikin shi riga ce wacce take asali ana sace na dan a ɗora wata sai aka cire ta saman dan a kwanta a yi bacci tamisun tamis shine ha'id duk ma'anar shi ɗaya taukidi ne wannan wa ana ha'idun wa ana tamisun duk ma'anar shi guda ɗaya an ce tsamasa ya tsimisu ko ya tsamusu tamis shine ha'id fayin asabahu minni shay'un idan wani abu ya samu annabi alaihi salatu wassalam daga wurina kaman ko jini ya taba kayan shi kenan gasala makanahu sai ya wanke iya wannan wurin walam ya'duhu baya ketare dai wannan iya wurin ba zai ce zai wanke kayan gaba ɗaya ba thumma summa sallafi sannan ya salla kuma da wannan kayan wayan asaba ta'ani abinda take nufi wannan ɗaya daga cikin masu ruwa yake wannan magana ita aisha ta gama magananta ku gane wannan abin da kyau wa'in asaba da ta ce wa'in asaba ta'ani abin da take nufi saubahu tufan manzan Allah alaihi salatu wassalam minhu shay'un ga salama kanahu walam ya'duhu thumma salla fihi ya fassara ne maimaita abin da aisha ta faɗa radiyallahu ta'ala anha to anan idan jini ya taba kaya idan ka sa ruwa ka wanke shi ai za ga alamun jini rawun din yana nan haka ne ko ba haka ba me hukuncin wannan abu la yadur ya halatta ai sallah da shi saboda hadisin khawlatu take cewa jini yakan taba kayana ina al'ada ya zan yi in zan yi sallah misali in na samu tsarki annabi ce ki wanke shi tace idan kuma alamun fa yace wala yadurruki atharuhu wannan alamun ba zai cutar ba ya halatta a yi sallah da kayan haka don asali an sa ruwa an wanke shi kina tsarkaka ba sai an mai da shi kamar yadda kamannin shi yake ada ba قال حدثنا عبد الله بن مسلمة wannan hadisin da zamu karanta hadisi na da'if tun kafin mu shiga yau ina fata an gane hadisi na da'if jiddan ma yau bai inganta ba tun kan mu karanta ku ja layi akan shi قال حدثنا عبد الله يعني ابن عمر بن غانم عبد الله بن عمر بن غانم كاغبا ابن الخطاب بكنا wajen kakan ne suka sha bamban don ana samun suna mun karanta a wurin daura aiko kaga sunan ɗa da uba da kaka ma duk iri ɗaya ko mutane ne daban-daban kaga da an ta abdullahi bin umar sahabi kenan dan sayyidina umar to amma nan sai aka ce bin ghanim ya nuna ba ibnu khaddab ba kenan kun fahimta daga abdullahi dan umar dan ghani wannan a cikin kutubu sitta ka babu hadisin shi in ba cikin abu dawud ba abu dawud kaɗai fi da hadisin shi ku rubuta wannan abu an abdurrahman ya'ani ibn ziyadin daga abdurrahman bin ziyadin al-ifiriki shine nasaban shi an umara shi wani abdurrahman ibn ziyar al-ifiriki da'if da'ifi ne ba a karɓar hadisin shi ina fata an gane saboda yana da rauni a wurin haddan shi abu dawud tirmizi ibn majah duk sun fidda hadisin shi an umara ta bin ghurabin daga umara ta bin ghurabin shi ko majhul ne majhul ba a ma san shi ba ku da kanku za ku ci hadisin nan bai inganta ba tun daga sanadin ma shi wannan majihul ne wanda ke malaman hadisi ba su ma san shi ba kuma ku rubuta a cikin kutubu sita gaba ɗaya babu shi sai a cikin sunan abu dawud duk cikin kutubu sita ba za ka ga umarata bin qurabin ba qala yace inna ammatan lahu haddathathu yace wa wata gaggon shi ta bashi labari ana duk ya saba da ilimin hadisi gaggon ta kawace ce ba wanda ya santa sai kai malamai suka ce wannan gaggon tashi mubhamatun mubhama ce wa mubhamun ma fi hirawun lam yusam mubham a hadisi shi nan da ba a ma faɗi sunan shi ba balle a gano wane ne a ka'ida ka gaya mana wane dan wane jikan wane sai a bibi tarihin shi ya halatta a karbi hadisin shi ko bai halatta ba to wannan mubhama ce wai wata gwaggwan shi ta ba shi labari shi kadai amma ya santa annaha sa'alat aishata cewa ta tambayi na aisha ita gwaggwan tashi qalat tace ihdana tahidu ɗaya daga cikin mu tana al'ada mu mata walaysa laha wa li zawjiha illa firashin wahid kuma ita da mijinta ba su da wani shimfiɗa sai guda ɗaya abin kwanciyar guda ɗaya ne tak a ɗaki to ya za a yi shin wani zai bar ɗakin ne ko wani zai kwanta a ƙasa wani ya kwanta a shimfiɗa ita a fahimtanta bai halatta ba a kwanta wuri ɗaya ba kenan ƙala sai aisha ta ce da ita oh biruki bima sana'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama in baki labarin abin da annabi ya aikata da mu in irin wannan ya faru in baki labarin abin da annabi ya aikata ta ce da khala wata ran annabi ya shigo gida famada ila masjidihi sai zarce zuwa ga masallacin shi me ake nufi da nan kala abu dawud abu dawud sai fassara ya ce ta'ani abin da nake nufi masjida baitihi masallacin da ke cikin gidan shi bi ma'ana a ɗaki akwai inda ake warewa nan wurin sallah ne to annabi na da irin wannan abu a cikin ɗakin matan shi akwai inda ya ware nan wurin a nan yake sallah ya suna kiran gun da masjid masallacin annabi alaihi assalatu wassalam shi yasa wata mata ummu sulaim babar anas ibn malik da ta yi wurin da za ta na sallah ta ware a gidanta nan wurin kawai wurin sallah ne shine masallaci na sai ta je ta gaya annabi ta ce na yi wurin da zan na sallah a gidana na ware nan kawai na ware wa Allah subhanahu wa ta'ala sallan farilla da nafilfili da wuridi da azakaru duka a nan za ta na yi ta ce tana roƙa annabi ya zo shi ya kwamishinin wannan wurin ya zai buɗe mata wannan wurin da annabi ya zo bai ce a ɗaura zare a sa kulawa a kawo almakashi ya yanka ba ina fata an gane sai ce kowa ya alwala shi annabi ya alwala ita umu sulaim ta yi anas ibn malik ya yi da wani sai ce to zan yi nafila a nan wurin idan na yi sallah raka a biyu shi na na kwamishinin wannan wurin tana so tun da shi ya fara sallah an buɗe sallah kenan to shine da aka zo aka yi sallan ya gama ya daga hannu yana addu'a sai ta ce ya rasulullahi ga ɗana anas ka mishi addu'a Allah ba shi tsawon rai Allah ba shi yawan ‘ya'ya ina fata an gane Allah ba shi dukiya Allah mishi albarka duka ne annabi roƙa mishi ana sai da shekara kusan 130 yana rai bai ruɗe ba bai kasa tafiya ba bai makance ba ba abin da ya same shi ga kuɗi kuma yawa abin da ake so a jike na ko shekara 130 da talauci ai bala'i da ai zai gwammace gwanne ya mutu to Allah ya hore masa arziki ya kai matsayin da baya azumi saboda ya tsufa shekaru to shi idan ramadan ya kama sai a dafa abincin mutane 30 sai ya ciyar da su za a yi shinkafa da nama da abubuwa abinci fa lafiyayye ba ba garo-garo ba idan mutane 30 suka take cikinsu suka ƙoshi sai ya ce to shi kan ya gama azumin shi Allah kai mu ranar idi sau da hukuncin wanda ya tsufa dama shi ne ciyar da miskinai to ya halatta ko kullum ka ciyar da guda ɗaya ko ka ciyar da biyar biyar in kai kwana shida ka gama ko duk abin da ka yi ko ka ciyar ma a rana ɗaya gaba ɗaya duk ya halatta to shi wannan ɗin yake yi saboda yana da ƙarfi wannan ba zai hana shi kuma ya ci gaba da ciyar da mutane wannan da na farilla ne ya gama anas ibn malik to shine annabi ya ware wani wuri da yake sallah a ciki falam yan sarif annabi da ya zarce wurin wannan sallan bai gama abin da yake bai bar wannan wurin hatta galabat ni aini har ido na yarin jaye ni ma'ana har ne bacci kenan har bacci ya kama na aisha allah ƙara mata yadda sai ta ce wa auja'ahul bardu sai zamo sanyi ya kama annabi ana cikin tsananin sanyi idan ana sanyi a madina ya wuce sanyin da ake a nan wurin sanyi ake mai tsanani sosai shi yasa da annabi hijira zuwa madina sahabban maka sun sha wahala su ba saba da sanyi ba an zo madina ga sanyin tsiya suka dinga rashin lafiya har sai da annabi ta addu'a Allah ya ɗauke musu wannan rashin lafiya ya kuma sa musu ƙaunar madina ne zaman ba daɗi suka dinga yi to shi ne take cewa wa auja'ahul bardu fa qala sai annabi ce idni minni wato ki matsa kusa da ni bayan ya baro wannan gunya zo wurin ta so sanyi ya kama shi fa qultu sai nace da shi inni ha'idun ai ina al'ada ba ni da tsarki fa qala sai ce wa in iya nan zaka tsaya wa in ai ko da kina al'ada ne kina fassarar shi ya halatta a larabci a shafe ainihin al'ismu da alkhabar ma'anan shi wa in kunti ha'idan ko da kin kasance kina al'ada sai aka shafe sauran saboda hankali zai hararo su wa'in ai ko da kin kasance kina al'ada din ikshifi an fakhidaihi wato kaman ki bude cinyoyinki fa kashaftu fakhidayya sai na bude cinyoyina wa za khaddahu wa sadarahu ala fakhizi sai ya dora fiskan shi alkhaddu shine nan wurin kuma tuko da ainihin kirjin shi ya kwanta a kaina wa hanaitu alaihi ni kuma sai na ainihin kifu a kan shi hatta da fi'a har sai da wato ya ji dumi na jikina saboda ni ina cikin ɗakin shi yana sallah wurin da yake akwai sanyi sai take cewa wa nama sai ainihin ya bacci sai bacci ya kama shi wato duk wannan labarin da aka kawo bayan hadisin bai inganta ba dama na gaya muku tun kafin a fara idan ka bi kalmomin ɗaya bayan ɗaya ma za ka tuhumi wasu kalmomi ina fata an gani a takaice dai sanadin bai inganta ba malaman hadisi gaba ɗaya sun kai hadisin gidan tarihi ibn munzir ya ce da umara bin gurab da abdurrahman bin ziyad al-ifiriki ya ce waɗannan dukkan su layu ba a karɓa hadisinsu da abdullahi bin umar a bin ghanim ya ce waɗannan dukkansu ba a kafa hujja ma da ruwayensu قال حدثنا سعيد بن عبد الجبار قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن ابي اليمان دقى ابي اليمان وانا ابي اليمان شما مجهول لي يو كربوتا مجهول لي با اسان شي با اورين مالما حديثي كما ابو داود كدي في حديثin shi an ummi zarrata daga ummi zarra ita ummi zarra makabula ce ana karba hadisinta amma abu dawud shi kadai fidda hadisin ummu zarra an aisha annaha qalat kuntu na kasance idza hittu idan nayi al'ada nazaltu anil misali nakan sauka daga kan shimfuda alal hasiri na kwanta a ƙasa falam na ƙarub rasulallahi sallallahu alaihi wasallama mun kasance ba ma kusantan annabi walam nadin minhu ba ma zuwa kusa da shi hatta na tsahura har sai mun samu tsarki hadisin bai inganta ba shi ma hadisin na da'if jiddan an fahimci abin da kyau hadisan da muka karanta a baya su ne waɗanda suka inganta annabi ya halatta in mace na al'ada ai komai da ita banda saduwa dan ya ce komai isna'u kulla shay'in illa nikah ku yi duk abin da za ku yi da ita na mu'amala na zamantakewa mu'amala na jin daɗi illan nika amma banda saduwa shi kaɗai ne haramu sadu waɗannan hadisan abu dawuda suna kawo su ne don su bayyana maka ba su inganta ba shi ne hikimar kawowa da in ba su kawo ba ba za a san ba su inganta ba wani sai karanta maka shi an fahimci wani abin da kyau ina ganin ya kamata mu tsaya lokaci ya yi ko abin da mu karanta na daidai allah shi ba mu lada inda muka yi kuskure kuma Allah ta'ala ya mana afuwa da za mu fara karatu mun ce darasi na arba'in ba ɗaya lalle darasi na arba'in ne kamar yadda kuka faɗa mala usman ya rubuta yanzu ya ce darasi ne na arba'in daidai yau muka yi insha Allah Allah ta'ala ya karɓa mana abin da mu karanta na daidai inda muka yi kuskure kuma Allah ta'ala ya mana afuwa subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh